بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما ولد والغافر ما تولى ناصر نصيرك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصدق القرآن فاستجيبوا له وأعلموا تشكر أنكم تراحمون يقرأون أقول الله سبحانه وتعالى إذا كان أنا وأنا المسلمين إلى مشكلة الرسائل القرآن الكريمة اليوم أرانا ومش أتفق وجه رمضان إذا أتى محمد صلى الله عليه وسلم دولا يقول أمري يقول والجماعة ليلة ترى da watan hudu milajiyar annabi alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku da za mu tashi a kan wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala shi cewa idan ku da kowa ba su yi da kuma an su da Allah kun turamun da wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa idan ku da alqur'ani idan za a karanta alqur'ani fasabihu lahu wa karanta alqur'ani fasabihu lahu الدوراني فاشل القرآن وعلى السوء شيء ورسل الكلام بذل المدى معناها إذا ملك رسول القرآن بعض السوئين أليك مدلع أنه لك رسول القرآن ما لم يسمي مدلع كان سوى وإن الآية تنطقون لنا مدلع كان رسول القرآن يكفي الله يوم أما سي الإخبار على أولاد عينهم abinda umumin lafzi ne ma'ana ne a shigar da ruwa ne ko a cikin zalla ne ko ainihin a cikin ruwa ne ko kuma a zaune a wurin da mutane suke zaune a shigar da ya yi ƙurani to ba a so ma'ana wani kai kuma a yi kana magana duk wanda ya aikata haka ya mutu ba wannan subhanahu wa ta'ala to da haka malamai su sun shi inda aka ne a shi akwai adabu da yawa na ainihin da yawa na karatun ƙurani na farko shi ne karatun alkurani ba a so ya zo ya zauna inda zai kama karatun alkurani kuma ya zai hada masu hutu don su musu su ba misali ya zai samu wata duk a inda ake hutu shi kuma kuma gefen da kuma ya bude karatun alkurani to wannan shi ne su zai yi ba mutanen da suke da laifi amma mutanen da suka zo suka samu ana karatun alkurani ko wurin zamanin majalisun ilimi ne zaure na ilimi ne kuma sallaci ne sai suka suka zama suna zuru su ne na karatun Qur'ani a wani dole da su yi sabo abin da ake so su shi idan ana karanta Qur'ani amma shi dai su ne su to shi ne karatu ma'ana shi ne yake da shi wannan kenan na biyu malamai suka ce to shi idan mutum bai shi shi ya tsora da karatun Qur'ani ba ya musafi ne yin shiru ko wajibi ne yin shiru malamai suka ce ma'ana yin shiru wajibi ne wasu kusa da yawon hajji ne musamman da ba a cikin zalla idan liman yana karatu alkurani to kai da ainihin kake bin sa abin da ake so shi ne ka yi shiru da su zuwa a yi wannan yanayi ya da bangare a idan guda biyu na farko dai idan liman yana karatu alkurani a bayyane kamar surorin da ake a bayyane magariba ko isha to kai ma mun da kake bin sa abin da ake so da kai ka yi shigo idan kuma a yana karatu a goyi ne samun da ake zo kai kuma kai ya cikin zuciyar to wannan shi ne wanda aka rabu ran da sani wula wuce nan wa an su zula an da kun turhamuni wannan kenan wasu masu kafe a abin da za a yi liman ka dinga bibiyan mawani wasu ta su imani duk inda liman ya shigo tsari akwai zafin fita ga matsalar da suka su irin zafin fita idan aka yi kafaran haraba kafin a fara karatu a yi yi ba mu da ba lokacin da liman ya shigo ki za mu da dalilin nan kai kuma kai kokari ka karanta fatiha ko ka fara karantawa idan ya gama ainihin fatiha kafin ya tura akwai alfatta da shigo da zai yi saboda haka nan ma ka dora ayoyin za ka dora da fatiha idan ya gama a kafin ya tura kuma nan ma ka ɗan yi shiru ka ainihin a kai shiru na ma a karanta ainihin fatiha saboda mai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salatu liman lam yaqra fi ulumil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wasu suka ce a wannan ana magana da mai sallah shi kadai ne amma in dai kana bin liman to kai shiru tun daga farkon karatunsa har ya gama ainihin karatunsa to ainihin kana shiru kana sauraro wasu kula ko a su la'allakum turhamun wannan kenan a shi da ainihin malamai suka rabu ainihin ko kuma fatawa ya suka rabu ainihin kashi uku ko suka tafi suka tafi akwai ainihin masu rubawa su kan zaɗa cewa da liman yana karatu a goye da liman yana karatu a bayyane in ka zaɓi sa shi wuri kawai naka har a gama sallah ba za ka ji komai ba wasu kuma suka ce da liman yana karatu a goye da liman yana karatu a bayyane abin da za ka yi kai ma ka yi karatu dole sai ka yi karatu saboda kafin masabata idan limin yana karatu a bayyane in kai kuma masallaci sai ka samu duk masallaci an kawai yana karatu limin yana karatu ba mu suna yin karatu gaba daya saboda za su fahimta babu ainihin shiru a cikin sallah sallah ba ta shiru ko ainihin motsin da ibada ne kama da kabbaran harama da kayi kabbaran harama za ka fara karatu duk an gudu ba maganar ma dan sakta shi da liman zai yi bayan karan da bayan ko a da zai yuri kare yi shi inda ya wuce shi wuna zan numfashi ba maganar shi kana gama kabbaran harama ka karan da fatiha ka gama karatun fatiha ka fara sura kana gama sura ka yi rukuni ka kama tasbiya ka yi rukuni ka dauko hasken rukuni ka zama Allah mu mana da rabbana alkaram ka sake tafiya musala ka kama tasbiya ka dauko musala ka zauna ka sake komawa ka tashi ka rauna ka yayin niyya duk da su daga farkon ta har karshen ta babu abin da ya shafi shi tun da ba abin da ya shafi shi to da kai liman da kai mamu duk abin da za ku yi kawai shi ne ku yi karatu da haka haka za a ga su murgun da ga wannan masaban ba magana shi ku kasuwan da yi to amma su murgun da mai wanda da gaskiya akwai malikiya su ne aka tafi tsakatsakiyar cewa idan liman yana karatu kai ka yi shiru idan liman ya yi shiru ka yi karatu a cikin zuciyarka shi da ake yi da usman ne wasu ne kamar abu hanifa shi kan cewa yi ma'ana ka yi shiru ne kawai saboda a allah subhanahu wa ta'ala ya tashi shekara kan cewa karatun fatiha da a wannan hadisin da yake cewa karatun fatiha la su la su liman da shekara da gumin qur'ani to shi zai ke cewa wannan hadisin shi a wurinsa ma'ana bai bari aikin shi ba ba zai yi aiki da shi ba ba don komai ba idan yana da cewa a yi haɗin ƙur'ani da su zafi bakar kuma da ya tsara yin ƙur'ani karanta duk abin da ya zuba ga nan ƙur'ani amma shi kuma na jin su ya wuya sai za su haɗin da mazaka karatu yin ƙur'ani to a wurin sa hadisin nan kamar ya yi kawai ayan ne saboda ka shi a wurin sa ko ka karanta fatiha ba ko iman kake saboda ka shi karatu fatiha ba ba lallaba ne a wurin sa ko da aka balle kuma kai ma za ka kai shi kun abin da daga yake ka yi ne shi saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma su yin imamu ne san wani kawai an haɗe liman da ayi koyi da shi duk abin da liman ya yi ya yi maka duk abin da kai na kuskure liman ya ɗauke maka duk kuskuren da liman ya yi ko da ba ka yi shi ba kai ma ya hau kanka saboda haka liman zai kamar kamar dai misali ne da mamunsa da ainihin fasitin masu mota ita da zan fasin da ba zai cuta maka komai ba in kana zaune har ma ake cewa yin mai zaman banza ko duk da aka zuke haka ne in kana bin liman a wurin su ma'ana kawai za ka dinga gani a wanda liman ya yi maka ma'ana kawai shi ne shi ne ainihin ya maka shi ya sama wasu malamai suka cewa suka fifita mutum ya fi zami saboda zami idan ka fi shi sallar karɓar an karɓar biya ce saboda in wani kuskure ne ma liman ya yi shi to a karan kansa kare abin da tsaya in dai za mu limamin ya san san sai zama limami kuka dora shi kuna bin sa to ko da wani kuskure da rahmatan da ruwa Allah wa mala saboda haka to wanda shi ne wai za ku karɓi Qur'ani wa tabi'u lahu an tusula lakum turhamun idan ana karanta Al-Qur'ani ku shiru ku yi saurara wa Allah fa ta rahama daga shi Qur'ani ya da adabun sa ya da fawa'idin sa daga cikin fawa'idin Qur'ani mai karanta shi yana samun lada sannan kuma mai sauraro ma yana samun lada idan mai karatu yana karatu kai shiru kuladan tarayi za a dinga kwana muku saboda haka yana daga cikin gwamnatin Qur'ani sannan Qur'ani yana daga cikin abin da kallon su kadai ibada ne dama akwai abin da su ko ba ka yi mu'amala da shi kana kallon sa ibada ne daga cikin abubuwa guda uku ne na farko akwai ainihin kallon ɗakin kaba ka zauna kana kallon ɗakin kaba kawai kana ibada ne Allah zai rubuta maka lada akwai Qur'ani ka sa shi a gaba kana kallon sa kadai Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta zai rubuta maka dada akwai ka zo ka zauna a gaban malami kawai ke ta kallon sa Allah zai rubuta maka dada to da ko idan zuwa daga cikin Allah ko baka yi aiki ko ba kallon shi yana ba da dada saboda haka da Qur'ani daga cikin gabayin da take nan kallon sa kallon sa ba yana ba da dada to da shi Qur'ani abin da ake so daga cikin adabun da za ka karanta shi ka ainihin tsarkaka ba nan kusan gaba ɗayan ka kamar da ke zuciyarka ba na ka yi ikilasi in ka zo karanta qur'ani ana son ka yi ikilasi sannan ka tsarkake jikinka ka yi tsarki ka yi alwala in ya samu ma'ana in yi zama da cewa kai ba kamar yadda muka yi magana kwanaki bayan nan bane ba ila sun kuma mutalimin a mai neman ilimi a cikinsa da ainihin mai koyarwa mu'allimi saboda ka qur'ani idan ka rubuta da abudan zan neman lada ana son ka hada hadda alwala sannan kuma inda za ka zauna ne albuka a inda za ka yi zama mai karatu alƙur'ani ana so ya zama shi ma mai zargi ba su yi da zo mai zargi inda za ka ajiye alƙur'ani ka girmama shi kar ka yi masa wani irin nasiya za ka za ka ajiye wasu ma ban da ajiye alƙur'ani a ƙasa sai an samu kamar wannan kaja ko ka ajiye shi sannan a yi ajiye alƙur'ani ka girmama shi ke nan sannan ƙur'ani daga cikin adabun sa ba a so yana kallon yana zaune a gaban ka ka wani kafofinka su kalli santan shi wannan ƙur'ani ne wanda ya daga cikin sun adadi saboda haka qur'ani ana son ka ajiye shi ta inda ba za ka wani kawai ka ya fuskance shi ba sannan qur'ani ba a so ka dora masa ma'ana ka zo ka ajiye shi ka tsira hula ka dora a kansa ko ka ainihin saka wani littafin da ba qur'ani ba ne ka dora a kansa a abin da ake so ka kai ajiye qur'ani gigance to abin da ake so ma'ana a cikin ya zama shi qur'ani shi ne a sama sannan shi qur'anin idan matsalin ne kake da shi tafsiri to matsalin ya zama shine a sama sannan tafsiri ya biyo kasan da sannan tsoron da bai kuma su biyo kasan ma'ana wannan saboda shi matsalin qur'ani ya kun dalin maganar Allah ne kada a cikin sa shi kuma tafsiri akwai maganar wanda ya tafsiri na cikin sa saboda haka shi wannan qur'ani da babu tafsiri a kansa shine zai zama yana sama tafsiri kuma yana yana biyo shi a kasa sannan musulunci da kuma su biyo ainihin kasa duka wannan adabu ne na ainihin qur'ani sannan shi qur'ani ba a zo ko da daga shi ne ka daga shi ba tare da ainihin zaki da alwala ba la ya masu rubutu in baharun ba da ya shafa alqur'ani zai ma zaki duk da ainihin musu suna cewa mu da haruna na moya aina da yasuwar kirzi da haka ko ba suna haila za ta iya kama alqur'ani daga wata ba karamin kuskure ba ne qur'ani a girmama shi ma'ana saboda haka ba a taɓa shi sai su shi duniya da sarki saboda ai ta aka su ilal maharun din ai da kace lawul masu ne ai ayan gaban ta kara fassarawa ta ce tanzilu min al-jinn alim da haka ta masu ilal maharun saboda haka to shi qur'anin la masu maharun na to Allah ya tanzilu an lokal da shi saboda haka wannan ko ba so ko da shi ba saboda haka namun naka ake magana da haka ba a taba shi sai akwai sarki wannan ya daga cikin adabun al-qur'ani idan ka tsarkake jikinka ka tsarkake zuciyarka kai ikilasi ka tsarkake ainihin wurin da za ka zauna sannan kuma ya da cikin hasi ka tsarkake bakinka ma da za ka yi karatu da shi sun samu ka yi ainihin asuwaki kafin ka yi karatu da qur'ani wannan yana da kyau saboda haka wani yana da cikin adamun karatu da qur'ani sannan daga cikin adamun na karatu da qur'ani ana so ainihin al'allu wa turhan ma'ana kana bauta da biyu idan kana takara ka zo ka zai kusa ka je mini su nisu wani nasi to kada ka tsaya a wurin yau ka ma zuwa ɗaukar Qur'ani a abin da ake zo idan ka je mini su nisu wani nasi nan a take kawai sai ka je su layi ba ba da yayin ka tsora fariya ka san ita a sama take fatiha dama fatiha ita ce zama mabudin alqur'ani sai alqur'ani abin da yasa cikin ta gaba aka ta ce saboda in an zo koya wa yara karatu alqur'ani ana fara koya musu fatiha ne saboda haka amma dinin sunnatu wallahi shine karshen qur'ani ta kasa to kana kai wannan sunnatu wallahi sai kai bismillah kai fatiha kana yin bismillah kai fatiha ko sai bismillah kama alislamin zalika islamu son samun karanta karu har ka zo ya mutu mutum nan ayi kamar hudu ma'ana ka tsaya a wannan wuri sannan sai ka yi addu'a ma'ana shi na wani wasu karu ka sauka ka juyo da haka ko da Allah zai zai kiran ka a wani lokacin Allah zai zai kiran ka a matsayin kan a tsakiyar sauka ne amma idan ka tsaya mana sunan suwan lafi to ka gama saukoki ne da ka baka daga cikin wanda suka ɗauko sauka za ka tsara mara kiran ka cikin kullum kana sauka da ya ka zama wata ma baka kara sa ba Allah ya ɗauki ranka saboda ka shi a rahmatu wa subhanu shi ne abin da ainihin malamai suke hikima a wajen zarafin sauka za ka abubuwa a nan farin allon a rubuta fatiha da ayoyin farkon bakara nan ayoyin kuma a rubuta rahmatu wa suru zuwa ainihin karshen suran ainihin bakara. Zaman yadda ake yi ana tabbata karatu da kasare daga nasi shi yi ne wasu ya ka shi su ya ka shi talatin har da sai arba'in har da sai hamsin har sai ya sai ya kama bakara in ya kama bakaran nan in ya kusa to daga amina rasulun nan a ka'ida ba a rubuta ta sai a ce to kaje sai an zo yin sauka da haka to ran da ka zo ka sauka a allon saukin kan nan za a rubuta amina rasulun zuwa karshe za a rubuta malin da ya kira nan to in an zo yi maka dina sun sauka abin da ake so shi ne darasin ya fara karanta maka amalar rasulu shi ne wanda daman saukar da ka ɗauko kana tafiya da rubutu a sanka ai daman da ka zo ka rubuta amalar rasulu ba a ce ba ka gama sauka ba to ana biya maka amalar rasulu to ka zo kan bayani sai a tashi tulo ɗaya tsarin da aka rubuta da bilani kuma ke ka zaki tuyo ba kenan saboda haka shi al'adu wa tsirhalu to haka ake son karatu al-Qur'ani kana ainihin sauka kana ainihin zaki tuyo ba wannan ya daga cikin adabu na karatu al-Qur'ani sannan da cikin adabu na karatun Qur'ani ana son al-guru ma'ana habarto zuwa a cikin zuciyarka ka halarto Allah subhanahu wa ta'ala ka halarto hatta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka halarto abin da ya shafi Allah abin da ya shafi Musa irin wannan shine a ainihin malamai suke magana a akan cewa shi karatun al-Qur'ani yana bambanta daga wurin mai karanta shi a shi ne shi zarar zai zawo da abin da ke magana a kai cikin cewa shi karatu alkur'ani akwai wanda a wurinsa ya karanta alkur'ani a matsayinsa ba zai samu ladin da ake bukata ba kamar yin salatin manzon Allah sallallahu shi ne ke cewa idan ka karanta alkur'ani a akwai lada misali kowane harafi da karanta kana da ainihin lada talatin aka lada goma a duk ladin haka ka lada talatin saboda haka amma karka manta sai ka cika shi da ake bukata kamun ka samu wannan lada din nan guda rubar kalin qur'ani qur'ani al-azmi a yayin wai mai karanta al-qur'ani amma qur'ani yana jini masa domin zai zo yana karanta alala rasulullahi alal kazimi alhalin makari zini zai karanta alala rasulullahi alal kazimi Allah ya zina al-zalimai wuce ila al-mahidin al-zuri zai zo na yi wani takara yana karantawa kaga yana karanta qur'ani qur'ani yana jini masa mai kuma ya samu lada yana samu ainihin zunubi saboda haka amma shi ba shi ba shi da wannan wannan ainihin a wannan wannan tarwaci ne duk lokacin da mutum ya salati Allah zai ba shi lada to shi ne yake wannan magana akan fallar salati da kuma karatu alqur'ani amma duk wanda ya kai matsayin zai cika huluri zai cika ainihin adabu na karatu alqur'ani zai bi ainihin abin da aka faɗi na girma alqur'ani to shi kuma karatu alqur'ani a wurinsa ma'ana ya fi tsaya ya dinga ainihin wannan salati din ma'ana ya ware wa salati wani lokaci saboda qur'ani shiya da maziyya ne mana maziyya da fadiya da ainihin maziyya qur'ani shiya da falala falalarsa shine ba abin da yake mota a cikin babu qur'ani qur'ani ba abin da yake mota a babu shi fallar ka ba ta yi babu qur'ani duk abin da ka bari ba zai mota ba babu qur'ani da qur'ani ya da ainihin a falala amma maziyya Allah ya rike ba da wani abu maziyya dukan qur'ani shi ko misali babban abu bai samu wannan abu ba amma ba kowa yake yi gane irin wannan cikin addini ba ana kawo misali da a ainihin kamar yadda laraba suke cewa yusuf su ga rashin ma la yusuf bin nahi ana iya samu a cikin tafki ciki abu da ba a samu shi a kogi ba haka an samu da ara ya al'adun sa misali zikiri wani tafsir zikiri an samu wani wani kogin kuma sai a ce a sama shi ba a samu wani kogin ba Allah yana yin haka kamar yadda Annabi Sulaiman alaihi salam a majalisar sa ba shi da wannan kiskun a zama da ga wannan gadan farkisun nan amma sai ga wani daga cikin mabiyansa Allah ya ba shi suna a san da zai aikata wannan aiki din to bai nuna cewa wannan mutumin ya fi Annabi Sulaiman da ba ba ko farkon Annabi Sulaiman da bai kai ba saboda haka wannan shine ma'ana abin da ake magana kan wajen adabu na karatun Al-Qur'ani a saurara a wajen karatun Al-Qur'ani a kan cikin abin da ake so a yi kururi kankan da kai a yi tsoron Allah cikinsa a yi tazarwuri idan ka zo ka aya ta azaba a tsaya a yi nuna roki ma'ana sani daga wannan azaba idan aka zo aya ta fusna ta rahama a ma'ana roki wannan rahama na ainihin wanda Allah kuma da ala yi magana sannan ana son tasirin sauci a inganta sauci in ka zo karanta alƙur'ani ma'ana inganta sauci shi ne in dai ka yi iya sauci mai daɗi ka yi wannan sauci mai daɗi saboda wata wani wanda Allah suna suna ya ce da nan ka farka ina sallah a cikin dare daga riwaya ya ce kamar ai sai na wuce za ki kira ta karatu kana sallah a cikin dare sai ke cewa ai suna suna zaman kafiri ne da ai wallahi da na san kafiri da na kara gyara sautina in gane karatu mai daɗi saboda karatu mai daɗi ya da cikin abin da ake so amma ka yi shi don Allah sannan kuma daga cikin adabu na karatu al-Qur'ani ana son kar a dinga yin su da lahani saboda yawan lahadin karatu Qur'ani yana kawo mutum da yawa da haka ba a so shi dinga yawan karatu ma'ana da lahadi ya dinga yawan kokarin gyara ma'ana karatu na shi sannan a daga cikin azabu na karatu Qur'ani ko kuma daga cikin falalata al-Qur'ani shine wanda yake yin sa yana ainihin yawan maimaitawa to shi ma yana ƙara samun lada ne ma'ana mai yin karatu wa yin wani kenan alislami alislami yana so ya faɗa yana ta maimaitawa sannan da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ya sassa ko da kwaya ɗaya da cikin harafin da ya faɗa ba sai a yi ya ninka masa a yanzu lada to za ka duka wannan zuwa daga cikin adabun ma'ana tilawati adabin na lawa ayyukan qur'ani saboda haka so ko mun yi bidiya wanda wannan ayan ke ba idan ana karatu qur'ani ana so a yi shiru a saurara a dinga tafarkuri a dinga tabbuli na bi Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa fa sami kula wa an shiru an kalami bi shiru ainihin daga magana la'allakum turhamun wa ila kuwa zamu ama nazar wannan ayan da ta fassara da kalami akan bari magana da zuwa cikin zuwa kuma da ya bi Qur'ani amma an fassara da Qur'ani istimaliha alayhi saboda za ta rawa kallon ila da zikira alƙur'ani da takan karatu ƙur'ani ko wani irin da ana yin sa ma da a saurara a samu ladan shi wannan karatu alƙur'ani na
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغلو ولا ضال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسبحون
نعم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الزعل من القول بالكفر والأسرار ولا تكن من الغافلين إن الذين ربك لا يستكبرون عن عبادته ويستكبرون هو Allah kuma da na ji cewa ba walkun rabbaka ka mutu mai yi da kai da suka a cikin ranka ba ala zuwa ka koyi sabaru an dan karkar da kai sallan da karkar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana idan ka zuki da Allah subhanahu wa ta'ala kai zikirin a koyi da kuma kankan da kai wakifatan da kuma ainihin tsoron Allah ko kuma sirri sama da sirri kuma sunan jari da kai bayyana wa sunan kawai da sani ai san bai da kuma tsakarakiya aka ake su ma'ana kai to a wannan halin ana magana kan su halin lafiya kenan akwai lokacin da za ka yi lafiya dole ka kira Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka kira shi a ainihin a ma'ana a cikin a cikin kaskantar da kai da zaruri da ainihin neman girman da ganin girman sa to wannan shi ne irin tsofi na ainihin lazimi akwai kuma tsofi da Allah subhanahu wa ta'ala ke magana ka kira ka kira shi a bayyane ka kira shi a cikin ainihin jama'a kamar yadda yake faɗi a cewa a ainihin man zakara ne shi nasu yi zakar dubi na su Allah ya wanda ya ambace a cikin ransa irin wannan ne ke nan so ni ma zan tuna shi ambace shi a cikin rai na na zaki na man zakara ne shi mala'i wanda kuma ya bayyane a bayyane a cikin mutane zakar dubi mala'in kuma kai dubi mala'i za a ambace shi a cikin jama'a da sun fi ma'ana jama'a sa saboda haka to akwai inda za ka yi cikin Allah a boye akwai inda za ka yi cikin Allah a bayyane ma'ana a bayyana shi shi Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake magana a kai shi ne komai dai za ka yi a kai ya zama akwai ikilasi a ciki wanda ya koye babu ikilasi to akwai wanda kuma zai a bayyane mai ikilasi to wanda a bayyane mai ikilasi ya fi wanda zai yi a koye wanda babu ikilasi shi Allah subhanahu wa ta'ala ibadar ya kasa ta kashi biyu akwai koye ya akwai bayyane ya domin ko salloli ne na shida a gida aka zai da gida ya amma farilla kuma a zo a taru a bayyane a yi ta ita kuma ta gina da za ka an ibadan Allah a bayyane a yi a koye amma duk abin da ake zuwa cikin su shi ne ma na ikhlasi to da aka yi bidiyo da bayyana wannan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sunan zahiri da kauli ba sai ka bayyana fadi ba ba da suka ce to amma mun shi ma wannan idan ka tashi yin sa abin da ake so harshen ka ne ya motsa ma'ana zuciyar ka tana faɗa amma harshen ka iya ɗan motsawa sautin kare so ne ko da ka wannan shi da kayi abin da ake so amma ba wai har da kai na sai kun bakin kai na wannan kana faɗi a cikin zuciyar ka kadai ba a saboda haka ba ana ake so ba har da kai motsa wa dunan zahiri da kauli kai irin wannan ainihin a cikin Allah subhanahu wa ta'ala bil kutubi wal asali sabe da ainihin maraize kaga da duka za su yi sabe da za su yi yamma kenan yana fitowa saboda haka irin wannan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala bil kutubi wal asali akwai masu bayyana fassara irin wa'annan ayoyin lokacin a cikin sallar sabi ake rubi da kuma sallar magariba to amma su Allah kuma ta lake cewa fi nafsika kai a cikin ranka ranka ta sallah ita ba ba abu ne wanda ake a cikin rai kadai a gama ba a dole yin cikin ma ya mutu saboda haka to anan dai alkamun Allah subhanahu wa ta'ala yake rubi ma'ana shi ne kamar lafiyar zaka tana cikin yamma wa kai da suka tabarwa wa kai wajen wajen zalimi da kawai da kuri wa al'asami ولا تكن من الغافلين الله قال لنا ذكرك زما da gaske ba kallanu alhamdulillah da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana wanda bai zikirin Allah sai ya ga abun tsoro ko sai ya ga ainihin wani bari to wannan ya da gaske wanda suke ga asalai ma'ana da kallanu ana son shi Allah subhanahu wa ta'ala shi zama da cewa kullum yana muraqaba da shi ma'ana bil ambaji da ainihin bashinsa idan magana yayi ma yana tuna Allah idan shi kuma ma yana jin Allah yana zikirin Allah kuma yadda aya take cewa a inda fi kalli sawa da wanda ta zo ne da ayatin da Allah allazi ne da kuma la qiyamu wa qu'udan wa ala sunubi ma zikirin Allah a tsaye ma zikirin Allah a zaure ma zikirin Allah ko su a wanda kan shi mulan su suna zikirin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wa'annan su ne ake magana a kada zama da baki mutum da zama yawan zikirin Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabi da yake masa wasiya yake cewa la ya zalu zalu tawakka min zikrillah kar ainihin harshenka ya kushe yana danye a wajen ambaton Allah ma'ana ya saba da yawan ambaton Allah harshenka sai sa aka wuce sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai abu da ke ko sun zo kan jabanci ne kamar mun ce da shi suka ji ainihin suna zikiri suna tafiyi suna la ilaha illallah saboda haka wannan yana da cikin abubuwan da suke renon zuciyar ɗan adam a wajen imani saman abu da ya shafi ibada to yake renon zuciyar ɗan adam ne ya dinga ainihin renon sa in yana nisa da ibada a zuciya tana ƙara bushewa to an kawo suna wani zuciya da zai wanda ta kula da suna cewa kusa shi su fara su fara su zai bila ina a yin nama kowane abu ya da makokin da yake goge shi ya haske ya farfasa to abin da yake goge zuciya shi ne yawan faɗin la ilaha illallah kuma duk mutumin da bai zama faɗa ba to lokacin da ake bukata ba kan zai da ba zai iya faɗa ba ma'ana lokacin da mutum ya zo cikawa za ka Allah kuma da ran da wata kuma da zafi kar ka zama daga cikin rankarannu wanda ba sa suna Allah subhanahu wa ta'ala a manzala sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi na kursi to Allah subhanahu wa ta'ala cewa la ilaha illallah muslim ila la ilaha illallah wa ta'ala la ta'ala al-muslim wanda kana yi amin min azali duk wanda ya samu shiga wannan katanga katangar gaskiya to ya amince daga ainihin azaba ta inda Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka cikin Allah abu ne wanda ake son bayan Allah a zaman komai ana yi la su kira da dalila kan masu kira kalalu Allah ba wanda ana ke cewa innan da zai yin zama duka wayannan ba wanda suke wani ubangiji da su ne mala'iku wannan indiya din nan ba indiya ce ta makani ba a indiya ce ta ainihin kusanci ko halara ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda wayannan mutanen la yastajiruna ba sa girman kai an ibadar ce gaba da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta su ne mala'iku su mala'iku ba sa yin wani abu da girman kai a wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yusabbihu lahu suna ainihin yi Allah subhanahu wa ta'ala da zai yi idan da wani hutun da kake sha ma la yaji ku ji daga duk abin da kai zanzan da shi ba wani hu yasudun ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke tsira ai ya kuce ku suna wurin kuri yake ban da Allah subhanahu wa ta'ala da su da kai wata ibada da ibada fakunu bisau kuma ku zama kamar wayannan bayan Allah mala'iku saboda haka inda ainihin abin ya ce ko inda ainihin ya ce su mala'iku Allah subhanahu wataala ya halitta su ya halitta su sai ainihin musu a tsarin da nasu kuka sallah o mana sanar da layin suga sai su ba za a yi ba ba maza ko an zali ka ta zuwa wasu lafiya a kawai saboda haka to haka Allah subhanahu wataala ya halitta su su abincin su shine ibada abin shan su shine ibada babu su babu sha babu shawa a cikin rai saboda haka Allah kuma da da haka yake ne su la ya su Allah amma amarahum wa yaqulu la ma yaqulun ba za wa Allah duk wurin da aka yi su duk abin da aka yi su shi suke aikatawa sannan akwai mala'ikan da tun da Allah ya yi shekaru dubbai ya yi hukumi da tabbatar da ba kullum ya Allah kuma da Allah bauta yake wani kuma tun da Allah ya yi shekara ainihin dubbai miliyoyi kan da yana kan yana kusa da bai gajiya ba abin da kaɗai yake aikatawa akwai wanda shi kuma ma'ana kullum na bincili ku kasuwan da kowa da irin abin da ainihin suke yi wanda su yi saboda haka kamar bashi mamur da ala zuwa da ala ya gina musu a san mai kullum garin allah ya waye bana ko dubu saba'in za su shiga su yi bada a wannan ɗakin su fita idan sun fita ba za su sake za a wani ɗakin ba har ila wani ya mace wani kuma wayannan mala'iku su da za su sake shiga haka Allah subhanahu wa ta'ala yake da mala'ikunsa shi za ke cewa ainihin shi Allah subhanahu wa ta'ala a la'alam su da rasu gari lahu ba wanda ya zama da nasa Allah subhanahu wa ta'ala sai shi kadai ya sani dole ka Allah sai ya rufe mala'iku ita shi ba da su a cikin wa'i ibada din ba kan jiyawa sai kuma yadda ana zo ga ku da tsauni ku mutane ma ku zama kamar ainihin mala'iku da aka yi fata sai mutane su kuma sai aka samu sha'awa a cikin zuciyarsu wannan sha'awa da zuciyar nan adam ya cikin harkar da shi sha'awar komai sha'awar abinci mai daɗi sha'awar ainihin kayan ado sha'awar abin da shafi a ainihin kayan kawa na duniya sha'awar abin da shafi mata kamar yadda shi cewa su yi da su kuma shawaki من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والعبد ذلك متاع الحياة الدنيا الله يجزينا كوان دا ودان ادم كل شعوات بن شعوة إن نماذا إن زي ولا بنين أخويا والتنابيق المكسرة ko dukiya abun tarawa min al-zahab wal kitab wal khair musawwama ko abun hawa na ado saboda haka wayannan su ne kayan da duniya to wannan sha'awar da imama ya zuciya dan adam sai ya zama iya da ruhin za da yake so ya bauta wa Allah iya da kuma ita nafsu da sha'awa tana so ita kuma wayannan abubuwa wani da kullum ake samun rigima to idan na hajji ne kyau da gyara zuciyar zai kama da mala'iku idan kuma sai muni zai kama da ainihin da kodi Allah ya kiyaye saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala su innan mala'iku wala wa yusdun ga Allah subhanahu wa ta'ala ke wasira wannan aya ita ce aya farko na ainihin sura Qur'ani wanda suke ainihin kula sha daya ma'ana wanda suke ainihin ingantattu kula ainihin goma sha daya saboda haka da wannan wanda babu ma'ana ko labari a kansu wannan ainihin aya ita ce ainihin aya zuwa ainihin farko saboda haka ana son daga cikin ainihin adabunsa duk lokacin da aka karanta ta a yi sura da Allah subhanahu wa ta'ala amma sura suna da ainihin sharuda na farko dai malamai suna magana suna cewa zuran ya zama da ainihin kana da tsarki lokacin da kake tilawa kana da alwala idan ka zo wannan ayan ka yi tsira kuma su ce mutafi ne a wannan zuran ba kamar su shiru ba ne in ma da kana kallon arewa ne to in kana karatu alƙur'ani in ka zo wannan ayan musannu ka juya kalli gabar sannan da ita wannan zura din nan da za a ta tattawa sannan kuma idan ya zama cewa a kakaran ta ana son a misali na cikin zalla ne idan ka tafi kakaran ta to ka tafi take kana da zai ka zai zura idan ka dago ka zaki miƙewa ka tsaya to ko da da rubuci za ka yi wannan wurin to karanta ayan gaba din duk wannan sura gaba din lambani ka karanta ko da aya ɗaya ne sannan suke ruwai suka fi gaban sallar da ma'ana yadda kake yi sannan da wannan suraɗin ana son sun za ka yi ta ya zama na akwai lokaci lokacin ya zama na lokacin da ya halatta a yi nafila ne domin ita ma wannan surar za da mutum daidai na yin fili ne ita wannan surar da za ka yi saboda haka akwai lokacin da ya halatta a yi nafila akwai lokacin da bai halatta ba irin bayan sallar asuba ko da hakanan da ayan karka yi sura sai da irin bayan rana za ki zo lokacin da ya halitta a yana kuma irin bayan da asirin in ka karanta kan kai zira har sai misali ranar ta faɗi so da aka fito wannan zuwa daga cikin adamu da ita wannan usulun tilawatin nan a saboda haka aka ake so ma'ana a yi ta wannan zira ta yi yin tilawa a alam kuma da ala ke so sannan kuma daga cikin adamun ta malamai suka ce in har wayannan shautan wasu gaba wasu suka ce to in ka zo wasu suka ce ka tsallake aya gaba ɗayan ka wasu suka ce ka samu ko da kan a ɗaya na ƙarshe ne ka tsallake in ba su da za ka yi ba wasu wasu da ko da harafi ne ne ka ainihin tsallake in ji ainihin ba za ka su da ba yanzu kamar su zale nan idan da ne da zan daga rayan ka su da alibasi wani sabbi hula huwala suka ji sun yi wata a wannan wurin ba za a ƙara ta ita wannan ƙarshen ƙarshe yin su yin ba ko da haka da wannan malamai sun faɗi haka kuma da yawa ainihin akwai lafiyar malamai da yawa a kan haka ne amma da su zaɓi karfe kada kara tsaya in ka san a lokacin da kake wannan islam ba ta zurin ko kuma ainihin ba lokacin yin sura ba ne. Na.
رجلا فالم نيته وهي ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيني وأطيعوا الله ورسوله
wannan sura ana kiranta sura amfal mana amfal shi ne ganima a ganima ita ce amfal amma malamai sun yi magana kan cewa ba shi ne asalin sunan da ba sunan da na asalin ganima shi ne mana ganima amfal an tabbatar daga ainihin annasu ne nasu kuma ma'anar tsakani idan mutum ya yi wani da aka tsaye lafiya kamar ya kara ne saboda haka idan aka zai ainihin kamar a bani na abin da ya shafi su islamu da yaje kuka hau aka zai aiki ainihin wala na fara babu kari misali shi ya aka zai aka yi gazima aka mutu ake zai masa na faru idan aka yi gazima shi sarki ko wanda yake zakura wannan ziyari yana da daman idan yi wani abu yi wuskari a cikin abin da aka samu na kalima din saboda ganin ko kokarin sa wajen gani ya ke yin da maka wannan su to wani shi ake kira na faru yawa saboda aka yi ce wala na farko babu na faru da ne yin jiman ne na faru saboda aka zo ganin aka samu al'amma za ki ba sunan galewa galewa ma zama ɗayan da amma to wannan sura madaniya a matsayin sauka أو إلا وإذن كل الذين كفروا الآيات التي آيوا لا تؤمنون ويذكرك الذين كفروا يثبتك أو ينصرك على الصدوق ويذكرون أن يذكر الله الله خير الذاكرين هل تعالي إلى رفع الذين تعالى تتولى بعد ذلك رسل مكية عليه فمكية مكية عليه saboda haka daman ita sura akwai surorin da misali wanda za su a maka ne amma bayan an dawo madina akwai wasu ayoyin da suka sauka a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dauka a saka a cikin sura ta makiya saboda haka wannan sura ta da zaura mazo ta makiya sai amma sai a cikin ayoyin da za madaniya ce wata suran kuma sai ta zama da cewa madaniya ce amma akwai ayoyi na makiya sai a ɗauko ainihin a saka su sun zama abin da malamin suke magana a kai shi ne ita sura in ta ga dace mai kiyar ce to ma'ana kafin manzo Allah ta sa ta da hijira aka dogara masa da ita ko da kuma cikin garin Makka bane ko da misali yayi tafiya irin ya da da da'ima kamar da aka wuce da da'ima wa anni akan Allah ya saukar masa aya ko ya je wani guri ya saukar masa aya ba cikin garin Makka bane in dai kafin hijira ne da ya ta mai kiyar ko bayan hijira ne ya kuma madina ne ko ba sun gari madina ba ne ko da ya zo ainihin maka ne za da irin su alimu a kwanci da kwanci na kuma wa sun su alimu da kwanci ba a sun muje su gaba amma ana za ta cikin madaniya saboda ba a da hijira ne bayan manzon Allah ya hijira da kokar da aya to surori yadda tsarin su yake sun da suka bada sauka in banda irin gajerun surori irin su masu kanon kasiliya misali aya biyar aya hudu aya uku irin su kan arama ke cikin doka to amma inda yin dokin surorin da ne saboda haka ana iya ana cikin dokar da wannan sura ba a gama dokar da wannan sura ba maganar da ya shafi wannan suran ba sai a shiga dokar da wata sura daban saboda haka idan aka dokar da wasu ayoyi daga cikin wata sura in an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce mu sura kai wannan ayoyin ku saka su a cikin surar da ake magana abu kaza a cikin ta saboda haka sun zama hannun wayannan ayoyin nan ma'ana in madaniya sai ma da a cikin surutun madaniya a nan za a saka bai zo ba ka da surutun wata suran ayoyin madaniya sun shiga wasu ayoyin madaniya ayoyin sun shiga haka ayoyin suke faruwa saboda haka idan aka fara saukar da sura kuma sai an gama saukar da ita sannan ayoyin da shiga wata sura to qur'ani ya sauka ayoyin kala kala kamar da malamin ulumul tafsir suke magana da yawa akwai ayoyi da ayoyin su ayoyi da ma'ana lokacin mulkuru suka doga akwai ayatun saifi lokacin bazarawa suka doga akwai ayatun ainihin zabariya a lokacin da biya aka dokar da su akwai ainihin ayoyi da a zaman gida aka dokar da su akwai ayatun zairiya akwai ayoyin da a cikin dare aka dokar da su akwai ayatun nahariya akwai ayoyin da aka dokar da su a ainihin a ainihin fiyini ayoyi daban-daban kowanne da mahallin zamansa akwai ayoyin da ko kuma ayatun da ita kuma ba a duniya ta sauka ba ba a makka ba ba a madina ba ba a lahira ba a wani guri daban ta sauka irin su wasu almanar sallamin kafin ka duru sulina a sallamin duru ba ma ne hajji a zai wani irin wannan ayan ba a makka ta sauka ba a madina ta sauka ba saboda bai saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gana da Allah subhanahu wa ta'ala a nan ne sai Allah ya kawo masa annabawan nan gaba ɗaya jera musu alwansa sai ka zama ba wani alman arsan na mai kamar kamar wasu da ga wani nan zama maka su ka tambaye su a da Allah mai nuna rahmani ya da zai yi wasu mun sanya wasu alloli za a bauta musu in manta Allah to yi wannan aya ko da suka ga wannan in so ga ne ba wanda zai da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wannan ma'ana yadda kasuwar babban su ayi ne in ka makiya su wannan ayi guda bakwai makiya ne kamsun aw sittin aw sabun wa sabuna aya ita wannan sura tana da ayoyin saba'in da biyar ko da shida ko da ainihin bakwai saboda haka yake faɗin wannan a farin lokacin kuma lokacin da aka je yakin badar da aka je yakin badar saboda haka sai matasa suka suka fuskanci yaki zazzabai su kuma suka zauna suka kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan an samu ganima ta badar saboda haka sai aka samu sabani tsakanin zaban da kuma matasan mazan suka ce ai mu ne muka yi mukamala da yaki saboda haka gadiya mun za a rabawa saboda haka zaɓe suka ce ko kuma ai mu ne muka zama muku ayyukan a kariya don zaman da muka yi a gefen ai mun gane manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam kuma inda an zaba ku ai mu za ku zo ku ne yi mana da wurin sai Allah ya sa ku kai ainihin zuwan nan yaki ne to da haka mu ne ya kamata a bawa yanzu da zaɓen saboda haka sai Allah kuma da Allah ya so za a tsara saka aka kike ne wani asara daga baya ainihin za a yi magana a kanta to shi ne Allah kuma da Allah ya ce ba yasarunaka anil anfal suna tambaye ka game da ganimar da ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a liman hiya ta wane ne kada da ban ne ko ta mazaban ne da Allah subhanahu wa ta'ala ke ta kunta wanda sai musul al-anfal lillahi wa rasul ita ga nima ta Allah ne da manzon sa yasalaniha za su ya ta haihu sha a cikin da suka zo faka sama har zuwa zuwa manzon Allah sai raba ta bai da tsakanin su ana da wa'i daidai ke ba wa dukkanai ke ba wa ainihin a matasan wa rawahu al-hakim in suka ga wa hakim da wannan hadisi ne saboda haka irin wannan ayoyi su ne suke mana ishara kan cewa duk abu da Allah su zama zuwa Allah ya sallallahu alaihi wa sallam gashi Allah ya ce kul afamu lillahi wa rasuli amma sai yanzu muka samu suna cewa wai in ka ce ba ni sadaka sai Allah zama zuwa Allah ya kai yanka wai wai sai dai sai zan baka da Allah ba zuwa kai ne kai ta kama za ka kai yanka shin Qur'ani akwai inda raba Allah da manzon hadisi akwai inda raba Allah da manzon kullum cewa ya ajibu Allah wa ajibu rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah a shekarar shirka ya kasance ga dukkan Allah Allah kada ya kamata ne saboda haka aya ta faɗa alillah wa alillah suna ku bi Allah ku bi manzon sa ganimar kanta Allah ya zai lillahi wa rasuli ta Allah ne da manzon sa hijira a hadisi yana faɗa ne kaman kan hijratu ila Allah wa rasuli duk wanda hijiran sa zama ya yi don Allah don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa hijratu ila Allah wa rasuli sakamakon hijiran sa ya tabbata ga Allah da manzon sa dan Allah bayyana da kanku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai ka zo ka ce wai sai ka bayyana da da bari bari saboda haka in ka so ka ji Allah ka ji manzon Allah ka kai shirka a Allah Allah ne ba wanda zai ba manzon Allah bai zuwa shi bai Allah ba amma kuma Allah ya yi da manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam ya dawo shi ya saka shi cikin al'amuran sa gaba ɗayan sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam a yau kuma shi da zai zo ya ce la ilaha illallah sai mutu ba ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba bai musulunci ba to da ka ba a rabu Allah da manzon in dai ba da mu yi manzon Allah ya cikin zuciyar mutum ba to da ka tsara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullum qalu lillahi wa rasuli kaga an mu gari ma ta Allah sai ta manzon Allah ce kaga abin da manzon Allah ya ga dama sai ya yi to da ka fattakullah Allah ya tsoro Allah wa aslu ya razaka bainakum wa bainal ajin tsakaninku ya tsakanin ku hakikata ma bai da ku bil mawadda da soyayya wa tarki lillahi da barin zayayya to da ka afare ga mai yawan kawo zayayya ne to da ka aka ku Allah yi su da man har abada suna so su kawo zayayya su rubu da wannan su rubu da wannan karkashin abin da ainihin mutane suke faɗi ban rai ainihin kasu karan da mutane kai ma sai ka samu kai jagoranci in ba haka ba ainihin ba za ka yi jagoranci ba to da ka wa alaikullahu wa rasuluhu Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon sa to duka ya ba ka bi manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallam eh shi Allah da bi Allah ku manzon sa eh saboda haka in ka da bi manzon Allah ke nan kai shirka saboda haka wa ni Allah wa rasuluhu amma fa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya fa ku ni sun wannan ka mun sai ku ci ku ni ga ma amma in ka zo ayi ku ne Allah ya fara da cikin mu ne alhamdulillah wa ala Thank you. ainihin da ya sha ya alƙulin haka ya aikata haka in ba yi shi kuma yi da zuwa ko da kawai ne ya da wannan sutun ne ya da wannan sutun ne saboda haka ya ne ya san ga wanda ya gasa sutun zo ya ya Ndo, wannan kayan bayan da zai zama nasa. in ya an yi lokacin da shiga ne tabbas ne wannan su ba zai fada wani ba ko ya masa da wani ko da zai ma ko ya yi su ga wanda zai zai yi shi ne zai yi sadaka da kayan ko da kiwon kuɗin kayan amma dai da zai hada da kawai sun cikin dadin yawa amma ko zai ko kuma ya aiki da su da zai duk wanda shi ya zo zai rubuta a rubutu a ranar da ba shi mun ga kuɗin yawa.
ba da yi wata rana wani gani a waya na da aiki a kawo amma babu suna ba a wani wani shi ya ba mu kalama da ke da shi ya
Allah ya shi da shi mai. Wanda ya yi kaciya ba ya shi yin waye shi. Ko ba da ina ina kan da gari a wani sarki. Ai akwai masu yin hakan ka ko su tura maka amma ba ya su ma ya san kawo da wani. Sai ya san shi ba a rika sura maka bane. Wallahu a'lam.
ba a yi ma wata da wani cikin kawo da su ne suna da wani da su Allah ya yi.
Sanin ke. Thank you. Thank you.